الله الرحمن الرحيم
Sabon azani.
wannan littafin kiran sallah kenan bayani akan kiran sallah
Ba a gwada yin azani.
wato a luga in an ce al'azanu abinda ake kira al'ilam sanarwa Ah, amma a shari'a to sanarwa ce ta musamman shi yanzu abinda ya faru wato hakika shari'a ta azanin kamar an yi ta hasisi ne na hakika lugawiya saboda duk wata sanarwa a lugga a iya kiranta azanu kamar ga sha qur'ani wa azanun minallahi فأذن مؤذن منهم أي فأذن مؤذن لا يتوى الإيرو إنكم لساروا mai sanarwa ya sanar duk sanarwa a zanu ce amma a shari'a to a zanu yana nufin sanarwa ta musamman ita ce sanarwa da cewa wakatin sallah ya yi wanda ko sanarwar nan ana yi ne da lafuzza na musamman ba cewa aka yi ai da kome ba a wakaci na musamman. To,
Ya kauli ya azza wa jalla.
babu baɗi lazani, babu farkon kiran sallah. Ya aka fara kiran sallah? Kuma a wannan babin za a bayani akan faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala Na. Wai za na da su yi na salatu ta ka zuwa hujuwa.
auzu an wala'i ba.
Na.
Wakacin duk da kwai kiran sallah, munafikai ba abin da suke a sannan sai ko su mai da kiran sallar da kuke wani abin izgili wani abin wasa. Ah, Gaba ɗaya a Ƙur'ani kiran sallah na gaba ɗaya a wannan ayan ne aka ambata wannan aya ta cikin suratul ma'ida an faɗi kiran sallar juma'a shi a suratul juma'a ce Ah, kuma dai ita ayan nan a gaba ɗaya faɗakarwa ce ga musulmi akan cewa kiran sallah wani abu ne muhimmi Na.
ba daidai ba ne musulmi ya ji kiran sallah a ce bai damu ba ina ko dabba ce ta ji kiran sallah tana nuna damuwa a kai cewa ga Allah fa yana jira ina ne amsa masa to kana musulmi ka ji ana kiran sallah amma baka damu ba ko ɗar kai abin da ka sa a gaba yau tun yaushe kake jin ana kiran sallah ai ba bakon abu bane gare ka a'a ba haka abin yake ba ehem ba haka abin yake ba kira ne na Allah subhanahu wa ta'ala a sirke sai su bai da kiran sallar wargi da izgili Zalika bi annahum qawmun la ya'lamun.
ba abin da yasa suke haka dan sai ko cewa ba su da hankali dalilin da yasa suke haka rashin hankali ne ashe duk wanda za a kiran sallah ya zama ko bai damu ba to alama ce ta cewa ba shi da hankali
Wa qawlihi.
da kuma faɗin ubangiji Idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati.
in an yi kiran zuwa ga sallah wato lif wannan kamar an ce ila ne idza dubiya ila salati da ai kuma ta zama tana babinta dan ta'alili Na.
a ranar juma'a a ranar juma'a fasabu ila zikrillah to ku tafi gaba daya zuwa gaban daya ga annatan Allah wazarul bai'a kyale duk wata mu'amala ta duniya Ah,
حدثنا عمران بن ميسرة Mm.
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن ابي كلابة عن انس قال Anas ibn Malik yace ذكروا النار sun ambaci cewa wata hanya za a bi ne don a ringa sanar da mutane musamman wanda suke nesa cewa wakacin sallah ya yi sai wasu suka ba da shawarar cewa to ai yadda za a ringa yi in wakacin sallah ya yi a hura wuta in na nesa inda daddare ne na nesa ya gano haskenta ya san sallah ce za a yi in kuma da rana ne ya gano hayakin na tashi ya san sallah ce za a yi wasu suka ba da shawarar ko a ringa haka والنافوسة wasu kuma suka ce a ringa buga gidugo katuwar ƙararrawa a ringa kaɗa ta wakacin sallah ya yi
ذكروا اليهود والنصارى suka ambaci cewa to ai yahudu da nasara suka amfani da irin wannan
فأمر بلال أن sai aka ce to duk النار.
gaba ɗaya wannan in an yi shi zai ɗau koyi da waɗannan zai nuna koyi da yahudu ko nasara shi ko musulmi so ake ya nuna hanyarsa daban ta tsaya dinan ƙayyiman millata ibrahim hanifa Eh, ya ba duk wani tsare-tsare na wasu can daban shi yasa aka umarci bilalu da aka ce ko mira bilalu inda zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallama waye mai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa marfu'i ne قول الصحابي من السنة أو نحو أمر الجل للرفع أظم شو wa an yutra li iqamata a aka umarci bilalu ya cewa ya biyanta kiran sallah Na.
wato kalmomin kiran sallah ya ringa zuwa da su biyu biyu wannan kenan ya haɗa har kabarar da ake da farko na shine yadda ya zo a sashen ruwayoyi kuma da haka malikawa suka yi riko a zancen da ya fi shura daga gare su cewa kamar wanda ake a farkon kiran sallah ba sau hudu ake yin su ba sau biyu Na'am.
inda nan ce an yi shafa al'azana kaga aka faɗa bisa umu wa an yi wukirar ikamata kuma aka umarce shi da cewa ya zo da ikama kalma ɗaiɗai kenan hatta lafazin kankamatin salatu na ita ma sau ɗaya inda yake ya fi shura kenan a wajen malikawa shi yasa su babban madogaro su akan haka wannan hadisin amma su malaman suka ce "Ah, ai akwai hadisan da suka zo da tasisu wannan cewa an yi shi al'azami din gaira takabiri na fi awwalihi an yi wutar da kamata illa lamzar ikamati na to
حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج wato an ce amri yana fa'idantar da wajabci نعم sai a ce a ce kiran sallah da ikama duk wajibai ne نعم in an ce asali a cikin al'amur umarni a ce ya fa'idantar da wajen shi tunda an ce an umarci bilalu ya haka ashe wajibi ne kiran sallar wajiba ce iqamar ma wajiba ce نعم to akwai wasu yan kaɗan daga malamai da suka tafi akan haka akwai wanda suka ce gaba ɗaya a gari na musulmi kiran sallah farko kifaya نعم shi yasa da a ce mutanen gari na musulmi za su gama kai bisa cewa su bar kiran sallah to da sai a yake su ya halatta a yaƙe su ko ma ya zama wajibi a yaƙe su don sun tozarta wata sha'ira daga sha'irul islami wata alama daga alamar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kai yaƙi gari yakan dakata sai lokacin sallah yayi in ya ji kiran sallah sai ya juya ashe waɗannan musulmi ne ba wanda za a yaƙa ba in ko bai ji kiran sallah ba to sai ya yaƙe su sai ya faɗa musu da yaƙi ashe ba musulmi bane ashe kenan kiran sallar nan wata babbar alama ce daga alamomin musulunci a suka ce kuma a masallacin sauran ɗaiɗaiwan masallatai a ce an yi kiran sallah wannan sunna ce wannan sunna ce eh, wato amma a gari a ce an yi kiran sallah far- farilla ce kifa'iyya farilla ce kifa'iyya to حدثنا محمود بن جي- آه، جيلانة قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج مم.
قال اخبرني نافع مم.
ان ابن عمر كان يقول Abdullahi Umar ya kasance yana cewa كان المسلمون حين قدموا المدينه musulmi sun kasance lokacin da suka zo madina يستمعون suna haɗuwa ويتغيرون الصلاه ta ringa kirdadin wakacin sallah ba wata alama da ake bi ta sanar da musulmi cewa wakacin sallah ya yi shi yasa sai dai kowa ya kirdado ya je gwargwadon yadda yake ganin zai samu sallah
ليس ينادى لها ba a kiran sallah فتكلموا وما في ذلك a wato wasu malaman suka ce wato wannan hadisin laisa yunada laha ya nuna ashe laisa wani lokacin takan zo kamar harafi dan nan ba za ta yi a ce fi'ili ce ba sai dai a ce zara harafi ce da na fayi kamar la kamar an ce la yunada laha ɗan yadda yake ibn malik shi ma ya tafi akan haka mai alfiya ibn malik mai alfiya ya ba kan cewa laisa kaɗan takan zo a harafi daman dai akwai wanda suka ce gaba ɗaya laisa ma ai harafi ce Ah, wato wanda ko suka ce ba ta zuwa sai fi'ili suka ce kamar a nan sunan nata ai shafaffe ne laisa hu yunada laha lamarin da sha'anin ba a ka- ba a- ba a yi kiran sallah wato sunan nata lamiri ne mustatiri wanda yake lamiru sha'ani yunada laha ko sai ya zamo shine jumla wa'anda suke ganin koyaushe laisa sai dai ta zo fi'ili kenan to ah, yanda imam muslim ya rawaito ya karfafa fahimtar su don shi a tasar wayar laisa yunadi biha a ado ya zama kawai an jinkirta sunan laisa din ne aka gabatar da labarin ko fata kallamu na bai suka ringa shawara yoma wata rana في ذلك a game da wannan cewa to ai in aka ce haka za a yi ta tafiya sai dai a kirdado lokacin sallah a tawar masallaci wani zai kirdada yin kirdadan nasa bai daidai ba ko dai ya zo lokacin ma bai bai daɗe wannan irin wannan yakan jawo wani abu ko kuma ya zama sanda kirdada ma a riga an yi sallah
قال بعضهم sai wasu ka ce ittakhiduna qurba kwalikin gidugo ya ringa kaɗawa wakacin sallah ko wanda yake nesa ya san sallah za a yi misalana qursin da irin gidugon nasara irin ƙararrawar da nasara ke kaɗawa a coci wa qala ba'dhum wasu ko suka ce bal buqal a'a ai abin da za a yi a samu kaho a ringa busawa kaho za a ringa samu ana bu- busawa misala karnil yahud irin kahon da yahudawa suke busawa wa qala umar sai na umar ya ce awala tawa sunan rajulan yunadi bis salati to ai abin da ya fi dacewa duk da wannan shawarar da kuke kawowa a ta da wani in ya so ya ringa sanar da mutane cewa batun sallah ya yi yi wata magana da duk wanda ya ji wannan maganar zai gane cewa wakacin sallah ya yi shi yasa a ce al'azan kiran sallah tana cikin muwafaqa tu umar na'am abinda yake ya zo dacewa da hangen sayyidina umar na'am an faɗa a ƙur'ani akwai gurare da yawa da suka zo dacewa da hangen sayyidina umar ko shawarar sayyidina umar haka nan a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama ma kenan a kiran sallar har waje biyu da ainihin yin kiran sallar da kuma cewa lalle a ƙara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan akwai hadisi wanda ya zo da cewa da da farko a kiran sallar ashhadu an la ilaha illallah kadai ake faɗa sai na umar shine yace a a a ƙara ashhadu anna muhammadar rasulullah da aka ce to a ƙara ɗin kuwa a ƙara ɗin kuwa inda suyudi yake faɗa a cikin ƙarfin samar wa fil azani zikiru lil rasuli wajadtu fi khabarin manquli wa fil azani zikiru lil rasuli wajadtu fi khabarin manquli to فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake يا بلال kai bilalu قم فنادي بالصلاة ka tashi kai kiran sallah tashi kai kiran sallah
باب To, a wato wannan hadisin Muslim da Tirmidhi da Nasa'i ma sun ruwaito shi. Wancan hadisin ko na baya shi duk masu littattafan nan shida sun ruwaito shi. To, babu wannan babi ne الأذان مثنى مثنى cewa kiran sallah ana yin ta kalmar bibiyu. Duk kalmar da aka faɗa sai a sake maimaitawa.
حدثنا سليمان بن هادي قال حدثنا عمار بن زيد عن سماك بن عبية عن أيوب عن أبي سلامة عن أنس قال Mm, Wato duk isnadin duk mutanen basira ne. Sulaiman nuna har da mutumin basira ne, amma nuna zaidin haka, zaguna ɗiyata haka, ayyubu sifiyani haka, abu kilabata haka. Ah, ya ya karɓo daga Anas ibn Malik kala yace أمير بلال أن an umarci قال Bilalu cewa ya ringa zuwa da kiran sallah biyu وأن يوتر الإقامة kuma ya ringa zuwa da iqama kalma ɗaya ɗaya إلا الإقامة sai ko kad kamatin salatu ko wannan sau biyu zai ringa faɗe ya ringa faɗarta to ya maimaita ta in ya faɗa ya sake maimaitawa
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب والحارث والحادي قال أخبرنا خالد بن حزام عن أبي كلابة عن أنس بن مالك قال Anas ibn Malik yace لما كسر الناس ya da mutane suka yawaita قال sai aka ce ذكروا أن يعلموا أوقات الصلاة wato mutane sun yi shawara a ringa sanar da su wakacin sallah da wani abu يعرفونه da za su gane wato wata فذكروا ruwayar an yi mu su sanya alama ga wakacin sallah wata ruwayar ko an yi alamu su san wakacin sallah yulimu su sanya alama ya alamu ko su sani
يعرفونه ba fazaka da za su gane فذكروا an yi wuri yaron يعرفونه wasu ka ba da shahara cewa ai yadda za a ringa in wakacin sallah ya yi a ringa hura wuta أو wasu ka يضربونه ce a ringa buga gidugo أو أمر بلال akan wasu bilalu أن يشفع الأذان ya- ya kiran sallah kuma kiran sallar duk kalmomin ta ya ringa maimaitawa وأن يوتر ya الإقامة kuma maranta iqama
باب a wannan babi ne الإقامة واحدة iqama ana yin lafuzan ta daidai إلا قوله قد قامت in الصلاة ba faɗin karkamata salatu ba to wannan sai a maimaita
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس قال ana sirrin ma'alik yace أمر بلال an umarci bilalu ya biyan ta kiɗa a kiran sallah in ya faɗa ya sake maimaitawa wa an yutura ya ringa al-iqama mai ya ringa maranta iqama kuwa
ala isma'ilu a, wato wannan hujja ce akan hanafiyawa amma su hanafiyawa suka ce ai ba haka ake nufi ba ai da aka ce an yashfa al'azana abinda ake nufi in ya yi kiran sallar ya sake amma ita iqama in an yi ta sau ɗaya ba ba sai an sake ba amma suka ce yadda aka kiran sallah haka ake iqama yasa a wajen su ko da iqama ce za ta shahadu Allah ilaha illallah sau biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu duk yadda ake faɗa kiran sallah haka ake faɗa yasa su a wajen su tashbi'in bi ma'ana takarawa
ala isma'ilu sadaqatu al-ayuba Da'a Ismail Mu'ulayya ya ce sai na ambata ga Ayuba faqala wannan hadisi sai ce illa al-iqama eh gaskiya ne yadda ka faɗa amma ce aka illa liqamata banda iqama ita ya maimaita ta fadin karkama salat to ne ya maimaita ta
babu fadlan ta'zini a babun farallar kiran sallah babu farallar da take kiran da da take cikin kiran sallah
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا نودي للصلاه in an yi kiran sallah ادبر الشيطان shedan sai ya juya da baya وله براء alhali yana ta fiddalihi حتى لا يسمع تاذينا idan baya son ya ji ana kiran sallah baya son ya ji ana kiran sallah فاذا قضى shi النداء yasa malamai suke cewa mutum ko wani abu ya gani na alama aljani to abin da yake a wajen ya kiran sallah نعم eh kun aljanin ne sai ya ja jiki sai ya ja jiki to فاذا قضى النداء idan aka gama kiran sallah idan mai kiran sallah ya gama kiran sallah اقبل sai kuma ya dawo حتى اذا صوب للصلاه amma kuma ana yin ikama ادبر sai ya sake juyawa ya gudu حتى اذا قضى التسويب har idan shi mai ikama har ya ji mai ikama ya gaba ikama tasa اقبل sai shaidan ya dawo kuma حتى يفرق بين المرء ونفسه har ya ringa raba tsakanin bawa da tunaninsa ba yana sallah ya mance ma me yake ne ko raka'a nawa ya
يقول ya ringa shaidan ya ringa cewa da mutum Wani magana kaza ko kamance da ita ne sai na sallah amma shaidan yana tunatar da shi kamance ko da magana kaza kamance da magana kaza kuwa a maganar da da can mutum bai tuna ta ba ya mance ta amma sai a sallah shi dan ya ce masa ai sai ya tuna da ita har mutum ya zama bai san mi- nawa ya sallata ba
Babu wani sauci, bin nida, babun cewa a ɗaga murya da kiran sallah
wa ƙara mabuna Abdulazizi, ya wato eh, komai abu martaba martaba ce sai ta yi abin da yake yafi amma kuma ba a bashi martabar abin da yake kasa da shi ba yanzu misali karatun qur'ani ai gaba yake da kiran sallah ko duk wata magana ba akwai kamar karatun qur'ani ai ba amma kuma mai sallar yana karatun qur'ani shaytan din yana zuwa wajen amma kiran sallah kuma shaytan sai ya gudu sai ya gudu shi yasa martaba ce fala ta katari mazliyatun afraliyatan wa yujadu fil makrudi khairu mazliyat yanda shau nazifi yake fada wanda wata maziya ce da kiran sallah ya samu wanda karatun qur'ani ma sai a ce bai samu ba amma kiran sallar ya samu to babu rafu istauti bin nida babu daga murya da kiran sallah wa ƙara mabuna Abdulazizi, kuma ina da aziz halifa adali yace addin azanar samman, wanne wato a gabansa ya kiran sallah ya haɗi yana jan kiran sallah yana yana karyawa yana jan sai sai da nama ya ce da shi bawan Allah ka yi kiran sallah sauƙaƙaƙe ba cewa aka yi kasa kana wannan filin kira a cikin kiran sallah ba to wa'illa idan ba haka ba fata zilla, ko ka tafiyar ka ka ka daina cewa za ka yi mana kiran sallah amma za ka yi kiran sallah sauƙaƙaƙe ba ka kama gabanka
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي فأسعد الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد so a ba da wajen الخدري hujjari wato wannan hadisin na muwaddari buhari ya ruwaito daga almajirin imam malik abdullahi bin yusuf ɗaya daga cikin manyan marwaitan muwadda galibi daman hadisan muwadda buhari ya fi ruwaito su ta kan abdullahi bin yusuf to kamar yadda muslim shi ya fi ruwaitowa ta kan ya hafne a yan laifi abu dawud ya fi ruwaitowa ta kan zanen a anabi
نعم نعم أنه أخبره ya ba shi labari أن أبا سعيد الخدري jawa ba sa'id al-hudri نعم قال له ya ce da abdullahi bin abdurrahmani إني أراك تجيب لك أنا وعباديتها na ganka kana son zama a cikin dabbobi kana son zama a ƙauye فإذا كنت في sai بلدك Allah ya sa kana cikin dabbobinka أو بعد ko bayan da kake zuwa ko jejin da kake zuwa فأذنت بالصلاة kai kiran sallah فأعطيت ka ɗaga muryarka da kiran sallah فإنه لا game da يسأل misalin وزني jinnu aljani ولا ko ينقص mutum ko wani abu ko menene baya jin ɗaukakuwar muryar mai kiran sallah إلا شيء sai الغيب kuma ya ce da bata rana alkiyama قال أبو سعيد abu sai ya ce سمعت من رسول الله صلى الله wannan maganar عليه وسلم ni ma haka na ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam
باب ما يقصد الأذان من الدماء babun cewa kiran sallah sababi ne na a kare jinnai garkuwa ce ga jinnan mutane
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كان إذا نزل بنا قوما ya kasance in ya tafi yaƙi da mu ya dan ƙayyace wasu mutane لم يكن يغزو بنا baya cewa mu haɗa yaƙin حتى يصبح har sai gari ya waye
وينزل ya saurara فإن سمع أذانا in ya ji a garin nan da da aka kawo yaƙi ana kiran sallah كف عنه to sai ya kane daga fada musu da yaƙin ya tabbata ashe musulmi ne وإن لم يسمع أذانا idan ko bai ji kiran sallah ba أذان sai عليه ya kai hari a kansu قال ana sai ce فخرجنا إلى خيبر muka fita zuwa haibara وانتهينا إليهم muka ليلا tafi zuwa ga haibara da daddare فلما أصبح yayin da annabi gari ya waye gare shi sallallahu alaihi wasallama ولم يسمع bai ji an أذانا yi kiran sallah ba daga garuruwan haibara ذكر sai ya hau وكنت خلفه أجد ثلاثة a Anas sai ce ni kuma na hau bayan abi dalhata wato mijin mahaifiyar Anas
وإن قدمي wato shi abu dalhata sunansa zaidu dan sahal shine mijin uwar Anas bin Malik alhali kafafuna ذكر قدم النبي صلى yana الله taɓa عليه وسلم kafar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a jere suke tafiya
قال Anas sai ce فخرجوا إليها وفاتوا mutane ba sai fito suka same mu da kayan noman su وقصدوا da- wato da sofuransu da garmunansu da sofuransu فلما رأوا النبي ko a da sanhunansu da sanhunansu da sofuransu نعم makatilu sanhuna نعم sanhuna sanhu kamar shigen kwando نعم masahi kuma wato a, kamar tefuri to فلما ya mace ga annabi sallallahu alaihi wa sallama قالوا ne suka ce محمد والله "Kai, lalle wannan annabi ne yazo محمد والله wa ma- manzo ne yazo da rindina قال yace فلما wal رأوا hadisu النبي na yace صلى wal الله عليه hadisu ya وسلم zama adabi ɗaya kuma ya ce wal hamisa ya zama ma- mafulun ma'abu نعم to
فلما رأوا رسول الله صلى الله ya da عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ga mutanen haibara su manoma ne ya za sun fito don tafiya gona amma suna fitowa su tattar da rundunoni a gefen garin nasu inda suka cewa kawai don leru annabi ne ya kawo mana ha- yaki da manzala ya gan su kala sai ce Allahu akbar Allahu akbar haribat haibar inna idza nazalna bi sa'ati qawmin fa sa'allahu munzirin Allah shine mai girma Allah shine mai girma kai haibara fa ta ga bayanta yau haibara ta rushe hakika mu in muka sauka farfajiyar mutane to wayewar garin waɗanda ake girgadi yayi muni gare su sun game da mummunan wayewar garin
babu ma wanda yake nuna ashe huda wato ikitibasi daga qur'ani daidai ne dan ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ya ya wato ya yi ikitibasi daga qur'ani wannan fasa asbahul munzarina ai na cikin qur'ani eh, daga cikin qur'ani ne wannan hadisin nan gaba buhari zai kawo shi a kitabul jihadi ko muslim ya waito wani bangare na hadisin da duka ba to babu ma ya kudu idan babu abin da mutum zai faɗa idan ya ji kiran sallah in ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah
حدثنا عبد الله بن مصفى قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه wanda Allah وسلم قال sallallahu alaihi wasallam kana ya ce اذا سمعتم النداء in kun ji kiran sallah فقولوا مثل ما يقول ku faɗi المؤذن yadda mai kiran sallah ya faɗa yadda ji ya faɗa to kuma ku faɗa wannan ruwayar ta zo wato da idilaki ashe a kome ma za a kwaikwaye shi to amma akwai ruwayar da ta zo da cewa zuwa ta shiga ta shahuda ne Eh, hayya ala sala ba ba zai kwaikwaye shi ba Eh, a maimakon haka zai ce la haula wala quwwata illa billah to نعم حدثنا عن ابن قريب kuma a kiran sallah asuba ne yace eh, as-salatu khairun minan nawm to sai ne ko kan yace sadaqata wa barar to حدثنا عن ابن مم.
قريب قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن الحنفي قال حدثني عيسى بن دمشق انه سمع معاويه يوما ya ji mu'awiya wata rana فقال مثله ya faɗa kamar wancan hadisin da ya gabata ila qawlihi har zuwa faɗin sa wato shi mu'awiya ana kiran sallah yana faɗa yadda abin da mai kiran sallah ya faɗa shi ma yana faɗa har zuwa faɗin sa ashhadu anna muhammadan rasulullah
na ta kun rawayi na ina rawu rawu ta to rahuya na hadda ala da salawa nuna jaririn gana da sadan sharu an yi hanya na kaba wannan hadisin ana da Allah ya bi kasir ya faɗa wata sani ba su wannan sashen yan uwanmu ya faɗa min annahu qala a wato ibn hajarin ya ce ina kyakkyawan da san alkawatin wakasin yake nufi A cewa shi ya ce lamma qala hayya ala salati yayin da mai kiran sallah yake hayyi ala salati qala la hawla wala muawiya sun ce la hawla wala quwwata illa billah qala hakala samina nabiyukum kuma muawiya yake hatta muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa shi marfu'i
babu du'a inda nidai ne babin yin addu'a yayin da aka yi kiran sallah
حدثنا علي بن علي هاشم قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قال حين يسمع النداء wanda ya ce lokacin da ya ji mai kiran sallah اللهم رب هذه الدعوه التامه ya ubangiji ya wanda shi ne ma abincin wannan kira wanda take cikakkiya sanarwa wanda take cikakkiya والصلاه da القائمه ibada wanda za a tsayar ات محمد muna الوسيله roƙonka ka ba mu shugabanmu tsanantuwa da والفضيله daraja madaukakiya وات ka tsaye da shi محمد matsayi abin yabo الذي وعد wanda kai masa alkawarinsa ان له شفاعتي يوم wanda ya القيامه faɗa haka ceto na ta sau- ya same shi ranar alkiyama zai zama yana cikin waɗanda zan zan ceto gare su
باب الاستهاب في ba الاعمال hadisin nan gaba buhari zai kawo shi a kitabun tafsiri kuma abu da sun zai da nasai da ibnu majah da sun ruwaito shi yasa dukkan masu littattafan nan shida sun ruwaito shi amma banda muslim to babu istihadi babu yin ƙuri'a a wajen kiran sallah waye zai kiran sallah
واذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان an ambata an ruwaito cewa wasu mutane an samu saɓani tsakaninsu a game da kiran sallah فاقرا بينهم فاضي wato a yakin ƙadisiya ne نعم sai Allah ya kaddara a yakin mai kiran sallar aka kashe shi to sai kowa ya ce shi za a ba inda an kashe mai kiran sallar to shi shi ne za a ba sai sa'adu na abi wa kasin wanda shi ne kumanda shi ne jagoran yakin ya yi ƙuri'a tsakaninsu don a fidda don a tantancewa ya zai ringa kiran sallar to حدثنا عبد الله بن يوسف mm, قال اخبرنا مالك shi ma da wannan hadisin na muwaɗa ne shi yasa karatunmu na yau hadisai uku din na muwaɗa ne kuma duk buhari ya rawaito daga azamin yusuf ne daga imam malik نعم عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو يعلم الناس ما في الجاهل da mutane sun والاول san falalar da suke cikin yin kiran sallah kuma da sun san falalar da suke da suke cikin tsayawa a cikin sahu na farko ثم لم يجدوا sannan ya zamo bayan da za a yi الا ان sai dai يسلموا a koma ga yin ƙuri'a a kai don kowa ba zai yarda a ce ba shi ya kiran sallah ba kowa ba zai yarda ba a ce ba shi ya tsaya a sahu na farko ba sai dai a yi ƙuri'a to lafta hamuda sai dai a yi- da dai sai- sai a koma ga ƙuri'a
لو يعلمون ما في da sun san الجاهل abin da suke yake cikin sammakon tafiya ga sallah لسبقوا da اليه sun yi rigaye zuwa gare shi da mutum ba zai yarda a ce wani ya riga shi zuwa wajen sallah ba لو يعلموا ما في العتبه da sun san abin farla da ke cikin halartar sallar isha a cikin jama'a da sallar asuba a cikin jama'a لا تهم da sun je musu walau haban ko da da jan jiki ne ko da da jan gindi ne to ko tashi babu kalami
Acá, no es como en la serie.
ya No sé qué hacen, mano, no sé.
ya, ya, ya.